الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيو الصبر لا يقوة جماد الآخرة shekara 1447 wanda ya dace da 22 ga watan 11 shekara 2025 shi gaba da karatun littafin al'ajin rumiya ala tariƙi su'ali wal jawab malin yarab wallafar abdulkadir nuruddin albaskari a wannan darasi namu na ashirin da shida ko babul hali shafi na tamanin da hudu za a yi bayani akan alhal a nahau su'alun tambaya ma huwa alhal me ake kira alhal jawabun amsa alhalu fil lugha hal a luga huwal halatu shine hali yanayi ya nima alaihil insanu abinda dan adam yake akai min khairin au diqin na alkhairi ko kunci da ana kiransa hali yanayi kuma shi lafazan alhal a luga kana iya maita anisi kana iya maita zikiri kana iya cewa hazal halu kuma za ka yi cewa hazihil halu eh kada a yi masa tazkiri ko ta anisi duk wannan ya halatta wa fi istilahin nuhati ya zo ga istilahin malaman nahawu huwa lismul mansubu shine suna abin wa nasaba almufassiru yana fassarawa liman bahama ga abin da ya ɓoyu min alhai'ati na sifofi na sifar ko dai fa'ili ko mafi'uli to shi hali yake zuwa ya yi bayanin halin wanda ya aiki ko halin wanda aiki ya fada a kansa kinan kaga hali ba zai zama fa'ili ba ba zai zama mafi'ulin bihi ba wani abu ne daban ƙari a kansu shi yakan zo ma don ya fassara maka su wa ma'ana zalika ma'anar wannan tarifin annahu ya shirahu shi hali yana sharhi wa yubayyinu yana bayyana ma khafiya abinda ya boyo mina sifati na sifofi wa qad yakunu al-halu bayanan li sifati al-fa'ili to akwai sadda hali zai zo yi bayani akan sifar mai aiki hau misali ja'a zaidun rakiban zaidu ya zo yana kan abin hawa farakiban kaga rakiban halun ne wa huwa ismun mansubun suna ne abin wa nasba mufassirun hay'ata maji'i zaidin ya fassara maka yanayin yadda zaidu ya zo ma'ana ya zo kan abin hawa ba da kafa ba allati lam takun ma'rufa halin halinsa wanda bai zamo sananne ba don shi hali yakan zo ya bayani akan siffar mutum siffar da ba sananna ba ce fi ƙaulihi ja a zaidun misali da ce aka yi ja a zaidun zaidu kawai ya zo to a wani yanayi ya zo kaga ba a faɗa ba to kana cewa rakiban to kaga an faɗi siffan yadda shi zaidu ya zo ko wannan ya fitar da mashiyan ya fitar da ƙwa'iran eh duk ya fitar da su waya kunul halu halu yana kasancewa wani zubin bayanan li sifatil maf'ul bihi don ya bayyana maka siffar al maf'ul bihi nahu misali rakibtul farasa musrajan na hau doki wanda aka ɗora masa sirdi wa musrajan kaga halun ne wa huwa ismu maf'ulin suna ne na ismul maf'ul min asarajtul farasa ai ja'altu alaihi sirjan na dora masa sirdi wa qad yakunu muhtamilan lil amrayni wani ma'an wani zubin ma hali yakan zo yayi ihtimalin dukan biyun zai iya yiwa ya fassara fa'ili zai iya yiwa ya fassara maf'uli kinin kaga dama zaka iya cewa halun ne ga fa'ili in kaga dama ka ce halun ne ga maf'uli a wasu wuraren kenan yani yasihu an yakuna halan min al-fa'ili aw al-maf'uli ya inganta ya zamo hali ga mai aiki ko wanda aiki ya fada a kansa ina misali na hau misali laqitu abdullahi rakiban na haɗu da abdullahi rakiban yana kan abin hawa tufa rakiban ɗin nan imma halun min al-maf'uli bihi wa huwa abdullahi ko dai ya zamo hali ga maf'uli shine abdullahi ma'ana abdullahi ɗin shi ne yake kan abin hawa aumin alfa'ili ko ya zamo hali daga fa'ili wa huwa damirul mutakallimi fi laqitu shine damiri na mai magana ga fi'ilin laqitu tu ɗin nan ma'ana zai iya yiwa shi mai magana shi ne yake kan abin hawa kinan rakiban kaga dai yana ihtimalin biyun nan ko dai zamo tu ɗin yake bayanin halinta ko abdalla ɗin to ana samun irin wannan ƙwarai da gaske falaƙiya fi'ilun madin laƙiya fi'ilun madin wata'u damirun muttasilun fa'ilun ita kuma ta'un fa'ili ce su'alun tambaya ma hiya shuruɗul hali me ya sharuɗin hali shi halu ɗin nan da aka yi bayani a kansa jawabin amsa shuruɗul hali salasatun sharaɗin hali uku ne awwaluha na farko an ya kuna na kiratan dole ne hali ya zamo na kira alhalu la ya kunu illa na kira ba yadda za a yi hali face sai ya zamo na kira an gane ba zai zama ma'arifa ba saboda dama shi yakan zo ne don ya yi bayanin wata sifa wadda ba a sani ba to in ya zama ma'arifa kaga abu ne sananne kenan wasaniyan sharaɗi na biyu an ya kuna ba da tamamin kalami ya zamo ya zo bayan kammala zance bayan zance ya riga ya kammala shine an samu fi'ili da fa'ili e, su ne umda a magana aiki da wanda ya yi aiki amma duk sauran falala ne cikon zance ne kawai to hali yana cikinsu wasalisu ha sharaɗi na uku an ya kuna sahibuhu ma'arifa ma'abucin hali ya zamo ma'arifa ba na kira ba tunda shi hal an ce sharaɗi ya zamo na kira to abokinsa dole ne ya zamo ma'arifa fafi ƙaunina cikin zancen mu ja a zaidun rakiban zaidu ya zo kan abin hawa farakiban to rakiban ismun na kiratun suna ne na kira zikira an ambace shi ba da tamamil jumlatul fi'iliya bayan jumla ta aiki ta cika wahiya ja a zaidun kana cewa ja a zaidun zance ya cika ja a ya zama fi'ili zaidun ya zama fa'ili eh to wa sahibul hali sahibul hali ya ani alismul ladhi ya'udu alaihi alhal sunan da hali yake komawa zuwa gare shi to shine yace ma'rifatun ya zama ma'rifa wa huwa zaidu kaga zaidu alami ne to idan aka ce a faɗan wasu malamai cewa wannan a ai ba sharaɗi ba ne sahibul hali yana zuwa na kira to sai zama na kira ta yi bayanin na kira ke eh to akwai malaman da suka ce ya halatta eh zai iya yiwuwa sahibul hali ya zama na kira shi ma hali ya zama na kira eh wasu kuma malamai suka ce a'a ba zai yiwu ba to saɓani ne na malamai i'rabu ba'dil amthila li'irabin sashin misalai da suka zo ja aliyun ya buhaku aliyu ya zo yana dariya ja sai ka ce fa'ilun madin mabniyun ala fathi wa aliyun fa'ilun aliyu shine fa'ili ja kuma shine fi'ili wanda ya riga ya gabata shi ake kira da fa'ilun madin madin ma'ana wanda ya wuce waya haku shi kuma fi'ilun ne mudari'un marfu'un ila har zuwa ƙarshen la'irabinsa eh shine wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih litajarrudihi عن الجازم والناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة توشيني إلاخ هزوا قرشي توشي يضحك إنن في تأويل يازوني كان تأويل معنى فسرا أي تقدير قولك domin takadirin zancenka bahikan eh ضاهكا جاء علي ضاهكا جاء علي ضاهكا كو فتقول سيكا في إعراب يضحك سيكا جملة فعلية يضحك هو أي علي معنى علي شيكي داريا في محل نصب حال wato a mahallin nasaba ya zamo hali a mahallin nasaba ya zamo hali alaikusa daga ina daga ina hunka yi to to ku jira sai na buɗe ƙofa to shi ne fi mahalli nasbin hal anta sadiƙi mukhlisan anta damirun munfasilun mubtada'un wa sadiƙi khabaruhu wa mukhlisan halun min al-khabari لأن الإخلاص هو الحالة لهذا الصديق da mai ikilasi aga shine halin da ya bayyana sadiki domin da cewa da aka yi anta sadiki kai abokina ne yana iya abutan ta gaske ce yana iya kuma ba ta gaskiya ba amma da ya ce muhulisan ko kaga an fitar da wannan yanzu ya nuna kenan abutakan ta gaskiya ce marartu bihindin rakibatan na biyo gun hindu tana kan abin hawa marartu fa'ilun wa fa'ilun bihindin jarun wa majrurun muta'alliqun wa in shi'ta qulta zaka ce muta'alliqun bi marra fa inna harfal jarri domin harfin jarra wa huwa bau shine ba'un muta'alliqun fil haqiqa bi hadha al fi'l yara tayu ne a haqiqa da wannan fi'ili faqat labihi wa bidamiri ba wai yara ta da fi'ilin da kuma damiri ba almuttasil wanda ya sadu huwa ta'u warakiba shi kuma halun min almajruri wa huwa hindun wa huwa hindin wa bayyana alhalu halu yayi bayani hay'ata hindin siffar hindu inda mururi biha ko gungittawa ta kusa da ita ja'a zaidun wahadahu zaidu ya zo shi kadai ja'a fi'ilun madin ilah a zuwa ƙarshen lairabi wa zaidun fa'ilun zaidu fa'ili ne wahadahu shi kuma halun ne minhu shi ya yi bayanin zaidu ɗin wai jibu ta'awiluhu bi na kira amma nan dole a yi tawilinsa ma'ana a ƙaddara shi da ma'anan na kira ai munfaridan sai a ce munfaridan shine ma'anar wahada hudin eh da cikin sharaɗin hal dole ya zamo a mushtaki eh kuma kaga wahada hu ba abin nan bane sabanin munfaridan na biyu kuma wahada hu ma'arifa ne shine yace li'anna wahada hu ma'arifa bil idafa saboda an yi idafarsa ila damiri zuwa ga damiri to masu ra'ayin cewa a'a ba sharaɗi ba ne su ba sa taƙadiri za su ce maka wahada hudin nan dai shi ne dai abin nan amma dai abin da yake daidai to dole sai an yi tawili eh dole sai an yi tawili da zance wanda yake karɓaɓɓe hali dole ne ya zamo na kira ja alƙawun al'awwala fal'awwala mutane sun zo na farko sannan na farko ja alƙawun fa'ilun wa fa'ilun wal'awwala fal'awwala halun min alƙawumi wata ƙadiri shi ne marataini shi ne mana al'awwala fal'awwala ma'ana sun zo karo na biyu sun zo karon farko suka sake zuwa karo na biyu kaifa kadima amrun ya amru ya dawo fa kaifa ismu istifhamin mabniyun ala al-fath fi mahalli nasbin halun min amrin wa taqaddama al-halu huna hali ya gabaci sahibinsa anan ko alal jumlata akan jumla allati ba'da huwa da abbayansa لأن الاستفهام له الصدارة saboda shi istifhami dole ne ya zo farkon zance eh yana da haƙƙin as-sadara fara magana da shi wa awwaliyatul kalam ya zama farkon magana wa sadru kulli shay'in ya zama farkon komai awwaluhu a farkon sa to shi yasa aka ce kaifa kadima amrun an gani tare da cewa shine istifhami kuma shine hali to ba zai yi mu ce kadima kaifa amrun ba shi yasa aka gabatar da kaifa din sannan aka kawo jumla eh walhalu shi hali ya ka'u da'iman fi jawabi kaifa ko yaushe yana zuwa ne domin ba da amsa ga kaifa misaluhu misalinsa ja a zaidun rakiban to falhalu huwa rakiban waƙi'un ya auku fi jawabi kaifa wajen ba da amsa kaifa domin fa'iza ƙala laka ƙa'ilun in mai magana ya ce da kai kaifa ja a zaidun kanar jawabu rakiban za ka dai ce rakiban ko mashiyan ko rajilan duk za ka faɗa to har koyaushe shi hali yakan zo ne a matsayin ba da amsa ga ainihin shi istifahami na kaifa su jalisan ƙa'idan ila akhirihi na'am halin min alƙawmi marratai wata ƙadiru marratai ne shi ne daidai ya yasa muku to shi ma ya yi shi ma ya yi a jere kenan a nan sun zo ne a jere kenan a tare sai mu kwana na in mun dawo sai mu yi kishiyarsa babu tamizu ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله لا تنبيه